من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنا لنا كرمنا انفتولنا أولا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da safi a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace ga biyu ga watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya كان في جبل كراتين لها شرح الورقات في أصول الفقه لازم درس عندما كتاع وانت الله في من الأمر والنهي ضمن جبل كذا وتزام تاكل أصلا العام والخاص وأنا كنا فينا درسينا حقا بسم الله وعلى كرمتها ونبدي العام والخاص بسم الله الرحمن الرحيم
العام والخاص نعم وأما العام فهو ما عم ما عم شيئين فصاعدا أي من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا آه.
وألفاظه أربعة مم.
الاسم الواحد المعرف باللام مم.
واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن بمن يعقل مم.
وما فيما لا يعقل مم.
وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاست- في الاستفهام مم.
والجزاء وغيره في الاست- في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات ممتاز wato abin da zai taso a kan al'am wal khas sai ce wa amma al'am fa huwa ma amma shay'ain fa fa'ida lafazin am ana nufin ashamil gamamman abu al'umman huwa shumul wato gamamman abu a larabci kenan amma islahi shi ne zai ce maka wa ammal am fa huwa ma amma shay'aini fa fa'ida shi ne abin da biyu hada ababai guda biyu zuwa abin da ya dora kan haka lafazin da idan an furta shi yana gaskatuwa akan biyu zuwa sama wannan shi ne am zuwa saman nan ya zanto ba tare da iyaka ba amma idan lafazi ya wuce biyu zuwa sama tare da iyaka to wannan bai zama am ba a lafazin samsa ya wuce biyu zuwa sama amma tare da ne iyaka tun da bai kai shida ba haka lafazin ashara haka lafazin mi'a haka lafazin alf amma sai aini fa akthar an gane ko lakin bi hasrin an iyakance da wani adadi sananne an iyakance da goma an iyakance da talatin da ɗari da dubu ko da dubu goma aka iyakance abu to an masa kaidi bai zama am ba kenan amma shi am abin da yake ya ɗori zuwa biyu zuwa ba iyaka ina fata muhimta duk lafazin da idan mai magana ya furta shi zai gaskatu akan biyu zuwa abin da ya sama ba iyaka to wannan shine ake kira am shine ma amma sai aini fa fa'ida من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا an ciro su ne daga faɗin larabcin mai zance idan ya ce ammantu zaidan wa amran bil ataya wannan buga misali da wannan bai zama am a wurin malamin usulul fiqh ba domin ya iyakance kyautarsa da zaid da kuma amr amma idan yake wa ammantu jami'an nasi bil ataya to kaga wanda ya tafi kowa da kowa domin ko da yake wa ammantu nasa bil ataya lafazin annas lafazi ne am ya shafi kowa da kowa dukkan wani bil adam yana ciki mace namiji biyu uku dubu ba iyaka lafazin Allah to balantana kuma ya kara da kalmar jami'a wanda ita kanta dama tana taro wato dangin dukkan abin da ta shiga cikinsa ba ta barin ko ɗaya a wajenta an gane ko Allah ce wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun wato wannan sun nuna a kiyama babu wanda zai tashin zuwa kowa sai ya je tunda Allah ce jami'un ladina muhdarun gaba daya za a halarto mana da su ma'ana babu wanda za a tashi taron kiyama a ce to kowa ya zo amma banda wani wani shi bai kaza so ba zai yi ba kowa sai ya je zan fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira abin da ya fa'idantar da gaba ɗaya kowa zai je shine kalmar jami'a da haka dai ce amantu jami'an nasi bil ataya ko shakka babu lafazin annas dalla sai aini fa aktar bila hasrin ya nuna mutane biyu zuwa abin da ya sama ba tare da iyaka ba to wannan shine al-lafzul am cikin lafazza a kowaɗanda suke ba da wannan fa'idar zai zo bayanin alfazul umum din sai ce wa alfazuhu arba'a lafazza na umum guda hudu ne cewa lafazza na umum guda hudu ne yana nufin a matakin farko na mai koyon usulul fiqh amma inda haka da lafazzan umum suna da yawa sun fi hudu amma zai kawo hudun da a matsayin misali ba wai a matsayin takaituwa akan wannan adadin ba kun gane um, kamar da manzo sallallahu alaihi wa sallam yace sab'atu yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zillu akwai mutum bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah to wannan yana nufin wannan bakwai din ne kadai za su shiga wannan inuwar ko ko manzo Allah ya ambaci hudu dan kwadaitar da mutane dan gane da siffofin waɗannan hudu kowa ya ga ya kokarin siffantuwa na farko ce imamun adi shabun nasha fi ibadat rabbih رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه waɗannan suna ƙarƙashin inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah to wannan adadi da manzo Allah ke saba'atun ma'ana dole kabilin din ziyada ba yanda za a yi wani shiga karkashin inuwar Allah sai in ya zanto imamun adil ne sai in ya zanto shaddun ne na shafi ibada ta rabbihi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa kaza wa kaza ila akhirih ko ta iya yiwa waɗansu ba sa cikin bakwai din nan kuma su ji da inuwar eh ma'ana dai faɗin bakwai baya nuna take ce adadi yawwa tunda a cikin ba a faɗa annabawa ba amma kila wani ya tawi ne ce da aka ce imamun adil to ai annabi imami ne adil kila wani zai wannan tawi amma galibi idan ai kalmar imam ba lalle bane ta gaskata annabi kai tsaye irin yadda kalmar rasul ko annabi za ta gaskata imam saboda lafazi ne am dakala fihi nabi wa ghayrun nabi ina fata an fahimta ala kulli hal kaka ce adabi guda hudu baya nuna su kadai ne alfazul umum وألفاظه أربعة نفرك الاسم الواحد المعرف باللام الاسم الواحد المعرف باللام وتلفظي بلاتا وند أكينك أكسامك ألف دلام ونعنى تكين ألفاظ الأموم إلى فتان فهمت kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zana a cikin surutun nur lokacin da yake maganar mutanen da mataye ba za su bayyana adansu ba sai gare su ولا يبدون زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء إلى آخره حديث أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء لفظا الطفل أكلم فطفل لي سيأتك على الدلال سيدنا الطفل وعند كلمة الطفل تدل على مفرد لكنه هنا محلا بالالف واللام الطفل tunda aka samu wannan sai zaman to ne ne am baya da tafiya akan wani yaro guda da ya shafi dukkan yara dukkan wanda ya siffanta da at-tufula to lafazin at-tuful da ke cikin wannan ayar ya shafi sawan at-tuful din nan bahaushe ne in ya wuri ne saurin fata ne bakin fata ne balarabe ne ina fada su hanta lafazin at-tuful ya gaskata a kansa kaga am ne wato kaga ism ne al-ism al-wahid al-mu'arraf bil-lam wasm al-jam'i al-mu'arraf bil-lam haka ism al-jam'i wanda aka sa masa alif da lam to shi ma wato su ga shi daga cikin shegul umum Allah ce wai za balagal atfal minkum al-huluma falyasta'dinu كما استاذن الاطفال هذا جمعي an sa masa alif da lam kuma ya tafi ne dukkan atafal din duniya fararen su da bakakin su yarabawan su da hausawan su da laraba da wanda ba laraba ba lalle falle sajin kama sajin da bin min qabl wato kalma ta al-istizani ta zama tilas akan su idan al-atfal idza balagul hulum an gane su wal asma'ul mubhama kamar sunaye waɗanda suke al mubhama akan ce ismul mubham wanda baya nuna wani mutum allazi la yadullu ala muayyan wanda baya nuna wani muayyan ina fata an fahimta kamar kalmar man fi man ya'qilu من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره لفظ من يعمل wanda duk ya aikata kaza to za a dace sakamako kaza yana nuna wani mutum sananne guda daya wannan suna ne mubaham zai iya gaskatuwa a kanka a kanki a kan kowane mutum daga cikin dukkan mutane to kaga shi lafiya da cikin shehul umum idan wani ya zo ce wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah ce duka wanda ya nufaci lahira yayi aiki irin na masu neman lahira din yana mai imani da Allah to wannan aikin ya zama abin godiya wannan aya tana magana ne akan wali kuma shi shi zaka da hujja domin lafazin man لا يدل على معين وأنت عندما ادعيت على أن هذا اللفظ إنما يدل على أبي بكر بن الصديق أو على علي بن أبي طالب أو على فلان أو علان من الناس فهذه الدعوة باطلة لأن من لا تدل على معين وإنما تدل على جميع من اتفق بما ذكر في الآية من عمل صالحا تدل على جميع من اتصف بالعمل الصالح تدل على جميع من اتصف بالإيمان إلى آخره حتى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني جميع من عمل عملا صالحا يرجو لقاء الله تعالى فإنه داخل في أمور من لأن من لا يدل على معين إلى زمن يفتو من shi man ya akil ana amfani da kalmar man cikin wanda yake hankaltuwa wanda yake hankaltuwa abu sai a ce man wato wane ko wanda fassara ta da wanda kaga daga jin wanda to dan adam ne kenan mai hankali mace ko namiji wa ma haka lafazin ma yana cikin siyagul umum fi ma la ya akil amma cikin abin da ba mai hankali ba shine ake amfani da kalmar ma an gane ku wa ma أنفقتم من شيء فهو يخلفه ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا ما أنفقتم أبن دك كثير أبن دك كثير وأنا الخير to ku bayar da shi ga wani ga wani ga wani kaga lafazin abinda ya shafi abinda ba mai hankali ba to nan ya zama amli domin ya iya shafar kuɗi ya iya shafar kayan abinci ya iya shafar sutura ya iya shafar wata alfarma sai ya iya shafar dai dukkan wani abin da dan adam zai amfana da shi al-infaq min kulli shay al-infaq min al-mal al-infaq min at-ta'am al-infaq عن طريق تقديم الكسوة للمحتاجين إليها يعني وجوه البر متعددة إلى فتاة فهمت بقول لك ما يا بنتو كامل wato abinda duk ba mai hankali suna yake cewa ma abinda kamar yadda man wanda wato man tadullu ala al-akil wa ma tadullu ala ghayr al-akil wannan shine asalin wada'in su na larabci a iya kawo ɗaya a wurin ɗaya wani lokacin saboda wata balaga da aka so isarwa a kawo ma don fa'idantar da man ko a kawo man don fa'idantar da ma ubangiji ta ala ce fankihu ma saba lakum min al-nisa'i mace tana da hankali ko ba ta da hankali amma aka ce ma ba a ce wannan ta da lakum min kar wani ka fara gari sai ka ga mata da lakum qur'ani ma za su da hankali inda Allah ya ce fanki wanda ga wasu za ka wadanta kike wata rana zai iya haka ba abin da ya sani ita da shi ma Allah ta musu ma to amma waɗansu suna yin tawilin wannan da su ce a'a ai ma dinnan ba wai ta dullu alal nisa bane ta dullu alal adad adadi ko ba abu ne mai hankali ba nan ba take barwa ko da fankihu ma taba lakum bai nuna cewa nan ba take barwa da aka aka ce masna wa thulatha wa ruba wannan dukkan su sigar su nan ba take barwa ba haka waɗansu suka yi tawilin ayar amma dai kuma dai ne da je dawo ma fil ghalib tadullu ala ghayr al uqala wa man tadullu ala al uqala wa qad ya'ti ahad al lafazain fi mawdi' al akhar Allah ce wallahu khalaqa kull dabbatin min ma fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi ala arba wato jaki ma sai a ce masa man kada su yabo da ake domin ina jin a dukkan yare na duniya sun yi ittifaki cewa zaki baya da hankali da hausawa da yarabawa da inyamurai da da turawa ina jin a kowane yare aka tashi wa mutum ba aka ce masa zaki to an game masa ba to amma tare da haka lafazin man anan ya tafi domin yanki ala arba an gane ku wannan lafazza suna nuna umumi lafazin man da lafazin ma to sai dai suna da bambancin ma'ana domin man ta iya zantowa sarfiya amma ne ko suna da misali man amila salihan fali nafsi wa man asa'a kaga ne sarfiya ce ta iya zantowa kuma wato ainihin mausuliya daidai take da allazi kamar yadda muka buga misali ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا ولكن أنت إياه اشتمال تزم شرطية فإي اشتمال تزم موصولية وصولية تزم موصولية تزم كما شرطية أتكي تدي دي إن من تكي سواء شرطية موصولية استفهامية duk tana nuna ne umumi tana nuna umumi haka kuma ma shi ma la yakin wa ayyu fil jami kamar lafazin ayyu kuma wadda fil jami ita tana zuwa fil akil wa ghayr al akil na ina fata an fahimta lafazin ayyu tana zuwa fil akil wa ghayr al akil sannan tana zuwa ta zama shartiyya tana iya zama kuma ta zama wato ainihin mausuliyya tana iya zama kuma istifhamiyya ita ayyu ubangiji ta lafi ayyamal ajalaini qadai fala udwana alai kaga ayyu anan gurin tana nuna ne al-aqil aw ghayr al-aqil ayyamal ajalaini al-ajal ghayr aqil na fada an fahimta kaga nan tabiya ala ghayr al-aqil ثم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي الحزبين أي أنا أقول تدل على الآكل أو غير الآكل تدل على الآكل لأن الحزب جماعة ذلك أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا شين سيتي وأي للجميع في الجميع وأين في المكان da kuma lafazin aina ana amfani da ita don tantance wuri ma'azan ya ce aina ma yi jihu la ya fi khayar haka ne aina ma yi jihu la ya fi khayar duk inda ma ya sarrafa shi ce wuta da baya iya yi da ko kallon alama wa lafi ne shi ba da wani amfani wannan ka ganin wurin aina wato shi da ta umu ita ma aina ta iya zantowa wato istifamiya kuma ta iya zamantowa wato ainihin shartiya fa aina tazhabuna in huwa illa dhikrun wannan wata iri ce istifamiya fa aina tazhabun su'alun an makan ila aina tattajihun والله تعالى يقول للناس هذا الكلام يوم القيامة وإظهارا لعجزهم وأنهم لا يستطيعون الفرار منه تعالى فأين تذهبون يعني ليس عندكم مكان تذهبون إليه وتلجؤون إليه تأيون توكما وتؤنسم شرطية كما أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مسيدة إلى آخره ومتى في الزمان كما لفظ متى كما أنا أمفاني لشيء للسؤال عن الزمان متى sannan kuma mata takan zo shartiya ita ma an gane ko takan zo istifaniya takan zo shartiya idan ka ce mata tu safir usafir ma'aka yayin da duk zaka tafi zan tafi da kai kaga ta zama shartiya ke amma mata ta zahabi da su kaji istifaniya an gane ko وما في الاستفهام والجزاء وغيره وما تكن زو دان تزنتو تا فائدن تد استفهام لمن تنبيه ما اسمك ما تلك بيمينك يا موسى an gane ko takan zo kuma fil jaza'i wato dan sharadi an gane ko kamar da muka ce ma an saka sun yi shay'in فهو يخلف wannan shartiya ce abinda duk kaciyar na alkhairi Allah zai mai masa gulbinsa shi ne aljaza ɗin da ke nufi wajen da wannan sa takan zo da kuma anar ba wannan ba eh zai shi da ciki wala fil nakirati wato ku yi mun hakuri tun daga jiya zuwa yau jikina a lazorin ba daidai muke juna ba sai tafiya a haka wala sun nakirati haka la kuma takan zo ne sun nakirati wato yana nufi ita ma shi su daga cikin shebul umum idan la ta shiga cikin nakira idan ka ce la rajula fi dar ka kore ba kowane iri namiji amma ta iya a samu mace faɗin ka cewa la rajula fi dar korewa ne Allah kuma da cikin sarki ya ce الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأن اللفظ عن أيضا بعد ينصر الكرات وترفث أي كان نكرة كل واحد سوا هذا كان فسوق haka kuma jidal kowanne ne kira ne ba alif tare da shi sannan kuma ba alam ba ne ba to kaga lokacin da ka ce sala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj kaga la ta shiga cikin ne na kira to wannan shi ma umumi ne domin da kace fala rafasa ba a yadda da dukkan wani abin da zai ansa ma'anar arrafatu ba wanda arrafatu yana nufin jima'i sannan arrafatu yana nufin alkalamu haula jima ko da zance din na jima'i mutum yayi bai yi ba zancen jima'i yayi shi bai halatta ba aikin hajji sannan wala fusuk al-fusuk ya shafi kowace irin ma'asiya yartakibuha al-insan an gane ko bai halatta mutum ya yi ta cikin aikin haji sannan jidal jayayya mutu bai halatta mutum ya yi ta cikin aikin haji to idan mun dauka cewa la a nan gurin ta shiga cikin nakira kuma shi ga daga cikin sayyidul umum hal jazim lil insani an yati bi naw'in min anwa'i ar-rafs fil hajj la jami'a anwa'i ar-rafs muharramatun fil hajj وكذلك جميع انواع الفسوق محرمه في الحج وان كانت هي محرمه في دور الحج لكن حرمتها في الهدي تشتد هنا فتاة فهمت وكذلك الجدال ممنوع في الحج أما ما لم يسن شيء إذا أنت مجدالي وأنت غير مقصود bani ne kawai da zanen kiraye ka mukabala ba aikin haji ko munazara faruwa ta yi wani yayi wani ba aikin haji sai aka ba shi fatawa ba daidai ba ni kuma na san daidai din sai in faɗi daidai ko da wanda ya ba shi fatawar ya sake yin bayani yana kokarin ya kare fatawarsa ni kuma sai in kare yin bayani kuma da in kare daidai din da na faɗa matakar na yi imani daidai ne to kaga wannan ko ba yiwuwa sai cikin abin da yake akwai lafi kalala idan mas'ala daga cikin masailul ijtihad ce wanda dama akwai al-akhdh wal ata' ka iya bayarwa ka karba a iya cewa ka ce to bai kamata ka tsaya ka bada kai ta rikici a aikin hajji ba amma matsalan da kake da nafsi a kai to ka ga wannan so kai rikici a kai ina ba ta an fahimta mun ga samu kanmu a cikin rikici a aikin hajji dangane da alhaji da suke ba su yi tamattu'i to bayan sun je sun yi umara sun sauke suna zuwa rana takwas ga wata ta zo su ɗauki ihrami na aikin hajji to sai waɗansu malamai su yi ta ba su fatawan su ba da kuɗaɗen su a yi musu yanka tun kafin a je mina to ba wai yin yankan a maka ne laifi ba yin yanka ɗin kafin ranar goma ga wata shi ne laifi domin ranar goma ga wata ita ce ranar yanka to su kuma sai su yi yanka tun wani ma biyar ga wata wani ma tun kafin ma zulhijja ɗin ya tsaya saboda malamai yan gida suna tawar ba su abin nan irin su yusuf ali suna karɓan kuɗin alhazai suna suna yi musu yanka har a rediyo an sa su sun yi wulakanci da rashin mutunci na farko sun ba da fatawa ba daidai ba na biyu kuma sun karɓi kuɗa dan halal za su yi musu yanka sun ƙi amma ga waɗanda mutane har yanzu malamai ne a sa su a rediyo da talabijin wato kano suna da ban mamaki kwarai da gaske wato ni ban san dalilin da za a yi wa mutum kara ba an san ba akan tafarkin gaskiya yi ba Hmm? ya haka ne haka ne wato akwai waɗansu na gidan rediyon kano wanda suka sha alwashin matuƙar suna nan suna ba za ta yi motsi ba a kano wato kamar sun ɗaukan wa kansu wannan sun ce wannan dakin ne suna son sai su biya duk yadda za a yi su dakile suna za su idan malamin suna ne wani lokacin sai a kama ne ta karatu guda ɗaya a wata biyu wata uku na mai kuma a sa kasa ɗin ne ta karkarwa yana talawa idan malamin bid'a ne sai a sa a sake sa duk inda yake mutuncin ahlus sunna sai a sake wato kamar sun dauki wannan adashin ne wa yankuruna wa yankurullah babu yadda suka iya sunna wanda suka fi su ma sun yi fada da ita ba su ci nasara ba wannan suna su su za su kare aikin su ne sai mutum ya zama shekara 30 yana cikiyanci sai a masa taya kuma ya zo yana cin fansho ya koma gida bid'a ba za ta yi masa komai ba dan bid'a wanda yawa wanda ya fi kowa kuɗi yawa bid'a hidima da kuɗin sa idan ya karye malaman bid'a ba sa jin tausayin sa balla taranu banzan banzan a gidan rediyo malaman masu kuɗi ne suka karye kuma duk shehunan su suna suna da kuɗi suna kallon su ko su ce a yi musu alfarma a ba su kwangila ba su ba waɗansu da suka karye a kanan kano sai da suka tsayar da gemu suka je zamfara suka ce su ahalus sunna ne aka ba su kwangila suka samu miliyan ashirin sannan suka kada koma da su duk suna nan ana kallon su ko miliyan ashirin din ta kare kuma suna nan kamar su haukaci su da su suna wabin da su samu waraka matakar kana bid'a to kila sai ka haukace da ranka da hankalinka da komai zaka haukace to balanta na ma aka cikin rediyon ka ba kira musu ido ko za su fala da kasa wala su shuka wala jidala fil hajj la rabbuka wato ba a yadda da arrafatu ba ba a yadda da alfusuq ba ba a yadda da aljidal ba to yanzu a nan gudun wato lafazza nawa muka samu daga cikin alfazul umum eh na farko dai ga man a na farko dai al-ismul wahid al-mu'arraf billam wa ismul jam'i al-mu'arraf billam wal as'a wal asma'ul mubhama karka manta da yake al-asma'ul mubhama ya shafi wa ya shafi man da ma da ayyu da aina da mata da ma kaga duk wannan suna cikin na uku kenan ina fata mun fahimta na hudu shine latin na kira ina fata mun fahimta to waɗannan duk suna cikin siyabul umum ai ya yi tura ya manta da albasa kila ya kawo wannan don saboda sun fi shiga dungu yana ganin sauran inda kawo su ba sa Allah amma ga ummul gadi ita ce kullu ai kullu a cikin gaba ɗaya a dawatul umum ita ce ake kira ummul gadi kamar yadda kana wa akawati ya ake kiranta ummul gadi wato ita ce uwa a cikin babin ta fi su laisa ta fi su wannan matsayi to kaga kullu ai abin nan ce ita fi ta fi kwanan yin lafazi na umumi kenan an gane ko haka kuma jami'u ina fata an fahimta ita ma abin nan ce shi da su daga cikin shebul umum don haka da waɗannan lafazza ya kawo su ne a matsayin misali ba don taƙaicewa ba wato al-ism al-wahid mu'arraf bil lam ism al-jam' al-mu'arraf bil lam al-asma al-mubhama sannan kuma la fil nakirat ina fata mun fahimta la fil nakirat wannan tana nuna umumi ce ne ita ma shi yasa ibnu hazm ya zafa kan wannan ayar to dukkan mutumin da ya rasa su koyo su ce ba da aikin haji gaba daya to kada mu zuwa su ya rama Allah ya ce salara fasa laɗin da aka amfani da ita lati wadda ke annafi ya talazin ta shafi dukkan wani jinsi na rafa su babba da ƙarni ba a yadda ka kawo shi a aikin hajji ba in ka kawo to babu hajji haka kuma ku so haka kuma jidal amma fatawar ibn hazm wani lokaci tana da tsauri da yawa sai ce wal umuru min sifati ne
المعرف باللام الالف واللام eh babu inda za a yi tarihi din ba tare da lamba shi ne dalili sukan ce bil alif wal lam sukan ce al mu'arraf bil lam ko kuma shi istilahi ne na malaman hau waɗansu su ce wancan waɗansu su ce wannan duk wanda kake su ce kamar yadda muka ta faɗi istilahin su ne waɗansu su ce al fasdu waɗansu su ce al jarru haka ai abu ɗaya ne الخفض بالجر ده ابو دنيا اما سن كذا وني يجي هكا وني يجي هكا
المفرد المضاف
ها يشرع المضاف للمعرف
kamar mutum eh wannan shi da tafsirin ko da umum kwarai da gaske ba wani kira da za ka ce ismin jinsi ne eh ne ba ismin jinsi domin jinsi na nemomi da dama sun shiga ciki ake ta'arifin ta zuwa ga wani na'am
والعموم من ake idaban ta zuwa ga lafazin jalala
والعموم من صفات المنقل ولا تجد دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه mumtaz wal umum min sifatin nutqi abin da yake nufi da mutuku anan ai al mantuqu idan ka ji an ce ha idan an ce haza amun to ana nufin lafazi ne ba aiki ba aiki ba yadullu al umum ina fata an fahimta lafazi shine ne yadullu al umum yanzu da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Ka'aba yayi sallah sai ka ce wannan ya nuna duka sallolin farilla ya taɓa yin su domin sallah ta tafi kowace sallah farilla nafila azhar la'asr magriba isha'i wannan sallolin duk ya taɓa yin su a cikin ƙuryar ka'aba shin za ka iya fahimtar wannan umumin daga wannan aikin na manzon Allah ba za ka iya fahimta ba karkashin aiki ba a fahimtar umum sai karkashin ne lafazi shi ne ce wal umumu min sifatin nutuki yana nufin min sifat al mantuq wala tajuzu da'wa al umumi fi ghairihi ba shi halatta mutum ya yi da'awar umumi a cikin wani aiki a cikin wani lafazi kai min al fi'li sawa'un fi'li ne aw ma yajri majrahu ko abin da yake daidai yake da fi'li ma'ana dai ka fahimta cewa babu yanda za a yi ka fahimci umumi ce karkashin lafazi da ka za ka ce haza amalun am ba sai dai ka ce haza lafzun am اللفظ هو الذي يدل على العموم والفعل لا يدل على العموم تكمل والخاص الخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو الجملة وهو ما وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره ممتاز من masu yawa ke su duka da cikin kalmomi haka wal khas yuqabil al am wato shi lafazin al khas shine shi ko lafazin am idan ya zanto al am mun ce huwa shamil fil lugha wa huwa ma amma sha'in fa fa'ida to sai zanto lafazin khas huwa al ifrad an gane ko al infirad kenan wato sai zanto wato idan ya zanto cewa am shine ma an mace aini fa fa'ida sai zanto khas ma dalla ala wahid ne kawai dai ya nuna baya nuna sama da daya dan am mun ce biyu zuwa abin da ya sama kun gane ai wa takhsisu tamyiz ba'd al-jumla wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil fi at-takhsis wato shine rabe wata jumla daga wata rabe wani zance daga wani zance rabe wani aiki daga wani aiki shi ne abin da ake kira a takhsis shi ne abin da ake kira a takhsis wato lafazi ya zo zai iya shafan kowa da kowa amsina da wani lafazin ya zo ya takaita faɗin wancan yace ban da wani ko da ɗaya yaro daga cikin miliyan to wancan wannan na biyun ya zama to khas kenan wato ya rage karfin wancan ne a shi ne tanyi ba abin dubla wato abin ne kenan mutum ya kance ya kance wani sashi na jumla wa huwa yanka sun ila mutasil wa mutasil ya kasu zuwa gida biyu akwai mutasil akwai kuma mutasil zai fassara mashi kal mutasil wal istisna an gane ko المتصل فيه الاستثناء إذاعة استثنائي وكذا استثنائي إما يدل على التخصيص وهو متصل بالنص domin a cikin aya ɗaya ne aka faɗi hukunci aka yi istisnai ubangiji ta'ala ya kawo matan da ya haramta yace hurrimat alaikum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسبابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لفظ والمحصنات من النساء da waɗanda suke suke da aure cikin mataye don matar da suke da aure haramun ne kuma ka ce za ka aure ta ko ka nemi aurenta amma ta ake to gaciya ta ake ce ne illa ma malakat aymanukum kaga lafazin al-muhsanat al-muhsanat ai jami'i na muhsana alif da lam ya shiga cikin sa ba ya zama umumi ba sai aka ce illa ma malakat aymanukum sai abin da daman ku yin mallaka wato kenan dukkan matan aure haramun ne ka ce za ka aure ta sai fa in yaƙi aka yi a wajen yaƙi sai ta faɗo hannunka a matsayin yanga ko da tana da miji a can wurin kasancewar ta da hannunka a matsayin baiwa auren ta ya mutu shine illa ma malakat to kaga wannan ai takhfisi ne in ba haka ba da sai ka dauki lafazin almuhsanatu min nisa ya tafi kowace muhsana kowace mai miji kafira musulma ka santa ba ka santa ba haramun ce kanka amma sai Allah ce illa ma malakat awan ka ga wannan istisna'i ne to istisna'in nan ya zo ne kenan takhsisi ne na wancan am lafazin almuhsanat am lakin huwa مخصص بما ملكت أيمانكم والدليل على التخصيص هو الاستثناء وهو أنا أقول هذا تخصيص متصل يعني متصل مع النفس domin muttasil shine a cikin nafsin munfasil shine ka nemo shi a wani nafsin daban ba wannan ba ina fata an fahimta sai yake mu kuma wa taqayyud bi sharti haka a kayyade abu da sharafi an gane ko wani dai abu ta hanyar sharaɗi shi ma nau'i ne daga cikin nau'uka na ne tafsi idan aka bai wa abu sharaɗi cewa sai in yayi kaza zan iya tuno misalan sawa yana da misalai da yawa cikin qur'ani Mm. Jadi kita fokus ke sini. a daidai na kana nufin ka ce fadin Allah ta'ala wa rada'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna to amma ina za mu fahimci sharadi a nan gurin inda za mu fahimci sharadi in mun kara ga fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wato zai yiwuwa ko saka babu wa raba'ibukum allati fi hujurikum wa raba'ib jam'i na rabiba rabiba ita ce agolarka wato uwar matarka da ka aura matarka da ka aura tana da ya to lokacin da ka auri uwarta to haramun ne kuma ka auri ne yar amma da sharadi shine idan ka sadu da uwar min nisa'ikum allati dakaltum bihinna amma idan kullu aure kawai aka yi kafin ka sadu da uwar an daura aure ba ku tare ba sai ka yarta sai ka fasa ka saki uwar daga baya halatta ka aure shine fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum in ba ku da eh ya abin da yake so ya ce eh ai ba sharadi ba ne wannan sharadi a lafazi yake ba a ma'ana ba na fi son da wani misalin daban ba wannan ba mu duba nan wurin ba za mu rasa misali ba amma dai wannan wannan wannan wannan sufa ce sai dai a ce sufa ne amma ba zai zama wannan wannan ba sharadi ba ne ba haka نسائكم التي ينتصر المتصل ايه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كثر أنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إيه شرط من أعضاء لا تئسس ما يأتي sai in umumi ya zo tukuni shi sharaɗin shi ya zanto ya haifar da taksisi shi ne wanda muke nema ko ba haka ba eh illa ne ban ji ban ji abin da yake gaskiya a to ai ba a aure ba illa wani a maksalaka bi abu aune wannan ban ji ba aha kawo tun karshen mura kawo daidai da su ba sai ka ɗauka daga farko ka tafi ba istisna'i da wannan muna son sharaɗi ne sharaɗi yake so wallahi akwai su da yawa amma ka gawa kamar ɗauke wuta haka al'amarin karatu ne na'am shi ne abin da malamin mai kawo istisna'i da wannan sharaɗi yake so ba istisna'i ba in tankuru Allah ya yansurku wa yasabit akadamakum in tankuru Allah ya yansurku wa yasabit akadamakum to ai ana son a kawo umumi ne sai kuma ga sharadi ya zo don yayi takfisin wannan umumin wancan wancan abin da wancan ya kawo yanzu shi ne yake zama daidai eh misali daga ayar sai zan salakal ashhurul hurum wa faqatul mushrikina haythu wajadtumuhum fakhudhuhum wahsuruhum wa qawdu lahum kull masar kaga lafazin al mushrikina annan ya shafi umumi ne nawa yawa hukuncin da aka musu aka ce ku kashe su haythu wajadtumuhum fakhudhuhum wahsuruhum wa qawdu lahum amma sai Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa sallu wannan tafsir ne da sharafi sharadin shine in sun samu tuba to sai ku tsale su ina fata an fahimta dan da wannan akwai wani ma a ƙarshe ƙarshen suratul anfal din nan kafin a je ƙarshen sura akwai wani makamancin sa akwai wani makamancin sa da Allah ce wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق على كل حال الاستثناء بين الاشياء التي يمكن تخصيص نعم التقييد بالشرط بين الاشياء التي تخصيص نعم حكم التقييد بالصفة التقييد بالصفة كما بين ولله على الناس حج البيت ubangiji ta'ala ya tilasta wa mutane ziyartar ɗakinsa don su je su yi aikin hajji kaga lafazin Allah zai sauka kowa amma sai a kawo sifa da ta tafsisi na wannan umumin shine man istata'a fa kullu man ittasafa bil istita'a huwa alladhi yajibu alayhi al hajj wa man lam yattasif bil istita'a fala yajibu alayhi al hajj ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ko ta kaza da sifa ce wannan wanda saboda ita ne za a kalli wajibcin aikin hajji akan mutum wanda bai fuskanta da ita babu wannan wajibcin akan sa sai ce wani istisna'u
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يكون بشرط بشرط أن أن يبقى من المستثنى منه شيء وبشرطه أن يكون متصلا بالكلام ممتاز في أجل لو كنت بدأ الاستثناء توجد فيها كنا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام fitar da abin da ba don istisna'in ba da ya shiga cikin zance shi wannan abu ba don istisna'in ba da ya shiga cikin zance yanzu idan ga lokacin da kace hadara tullabu illa zaidan wato ya nuna zaid fardun ne min afrad tullab الآن استثنيته من عموم الطلبة حكمت لهم بالحضور واستثنيته منهم وتدك كاتي سوزو سيكا عدم يوم من يجب فائدا تبدا رسم سجر زيد الشكم الحضور لفظ إلا فيني إخراج ما لولاه لدخل في الكلام fitar da abin da ba don istisna'i ba da wannan abin ya shiga cikin zance yani an ta al'ana akarasta zaidan min al-maji min al-hudur akarastahu min al-hudur bimaza bi harfi illa laula harfi illa la dakala zaidun min al-hadirin ina ba da gumfinta wa inna ma yasihhu bi sharti an yabqa min al-mustasna minhu shay an gane ku ya halatta a yi istisna'i ko a ce ingantacce ne istisna'i in ya zanto akwai ragowar wani abu daga cikin almustasna min hudu wato akwai abin da ke kira almustasna akwai abin da ke kira almustasna min hudu المستثنى wato almustasna din shine abin da ka fitar almustasna min fa wanda aka fitar daga cikin sa wato anan gurin lokacin da kace hadara tullabi illa zaidan misali زيد يا زلمه شنو ليه؟ المستثنى الطلاب كما يا زلمه شنو ليه؟ المستثنى منهم to abin da yake cewa shine yana daga cikin sharaɗi na istisna'i ya inganta ya zama ya inganta an yabqa min al-mustasna minhu shay kar zanto abin da aka yi istisna'i ya cinye al-mustasna minhu sai da babu ragowa ina fata mun fahimta a yanzu idan ka lokaci a kasu asharatan illa ashara ba ba ba da rin gida ba wannan ba isu suna yi bane wuce na ina fata mun fahimta dole yanzu duk an samu ragowa cikin an samu ragowa cikin wannan to wajen wannan abin da zai samu ragowa waɗansu suna ganin ya kamata wanda ya rage din wanda aka ɗauka ya zanto shi zama kaɗan wanda ya rage ya fi yawa ko da ke kusan sun yi guma ya kan haka amma shi ya halatta a ɗauke mafi yawa a kyale mafi kaɗan waɗansu suna ganin ya halatta waɗansu suna ganin bai halatta ba amma dai ya halatta a cikin larabci ma'ana dai zanto an samu ragowa kawai ko da ɗaya ne ko da abu tara ne sai ka rage daya ko da abu goma ne sai ka rage daya to istisna'in ya inganta kenan wa min sharti ya yi kuna muttasilan bil kalam yana daga cikin sharadin istifhami ya zanto a haɗe yake da zance ina fata an fahimta kamar ka zo ka ce أوقفت هذا البيت لليتامى والمساكين من بني كعب wato na yi wakafin wannan gidan ga marayu da talakawa cikin kabilar banu ka'ab sai kai shi aka ce wani zance can sai ka ce illa zai amma ban da zai to ka ga wannan illa din baka yi haɗa ta da mu ba sauran zancen ba an sami intifal to anan gurin suka ce ba su yadda ba istisna in ya zama mulgan ana ilza'in sa matukar ka sami infisal dole sai ka hada su aw qabtu hadha al-bayt lil yatama wal fuqara min awla min bani tabin illa zaidan ka hada da juna sannan istisna in ka zai zanto mu'tabar amma idan ka bari har aka huta to ba za a zama mu'tabar wadan suka ce idan ka rabu da zancen mutukar ana majalisin sannan ka so ka ce illa zaidan babu ne ina fata an fahimta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yana magana da Makka yace wuri ne da Allah ya sa masa alfarma ba shi halatta a dauke tsuntuwar wurin ba shi halatta a yanke da ciyawar wurin ba shi halatta a tare bishiyar wajen yin shiru sai Abbas na Ibn Abdul Muttalib yace manzo Allah sai dai al-izkir ciyawa ta izkir dan muna amfani da ita wajen rufe mamata sai manzo Allah ce eh illa al-izkir kaga bai hada su da juna ba sai aka sami intisali tsakanin su har sai da zancan Abbas ya shigo sannan manzo Allah ce al-izkir to wadannan suna kafa hujja da wannan bisa ga cewa in dai ana majalisin zancen ba a tashi ba kai istisna'in to babu laifi to amma kuma wannan ba zai zama cikin kowane babu ba don za a zo babu rantsuwa wanda kuma akwai rikici a wannan dai idan kace wannan ko da an sami intisali in dai ya kasance a majalisin da ya za komai to ba wanda ka fara rantsuwa za ta hau kansa da mun zan insha Allah utiyannaka hadha alkitab kaga ran tsuwa ne lalle zan baka wannan littafi in ataita ni gadan shikenan wato gari tana zuwa su ce insha Allah ina nufin insha Allah din tana da alaka da zancen jiya ma'ana kaga wannan ba ta wanke na haramu idan mutane suka samu wannan ba za su yi abin nan ba babu yadda za a yi mutum ya yi iltizami da wani abu a duniya komai za ka iya cewa bayan ka ɗauki lokaci sai ka yi wasu suna yin ka to ba zai yi ba to me ne shi wannan mutasin ne mana kawai dan aya bata hada su ba sai ka ce masa ba mutasin ba ai zan ce guda ne ya ce innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayajin mutasin ne mana duk mutasil ne ko me kuka fahimci mutasil kuna son wai ga jumla ga jumla ana nufin ya zanto ba wani zance a tsakiya shine mutasil din lokacin da ka furta rantsuwa din ko ka furta istisna'i ya kasance a haɗe suke da zancenka na baya ba a sami intikali tsakanin su ba shine abin da ake nufi ya haƙuri malam mazan mu je malam me kace wai wai wai
ويجوز تقديم المستثنى المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.
يا هل تجربة المستثنى من المستثنى منه. ina fatan fahimta ka iya za ka zo ka ce ma a kasu min kutubi illa wahidan ma a kasu min kutubi illa a nan gudun mai ta jinkirtar المستثنى منه ina fata an fahimta to wannan shine aka fi sani a cikin zance da kasance al-mustasna minhu ya zanto a ƙarshe akwai lokacin da kuma al-mustasna ce al-istisna ya zanto a ƙarshe akwai lokacin da kuma za ka iya gabatar da wato ainihin al-istisna din kafin ka kawo wato wancan wannan duk wanda kai cikin jin biya halatta ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يعني تكي استثناء daga cikin jinsin abu ومن غيره da kuma abin da yake ba jinsin sa ba ma'ana abu in jinsi ɗaya ne kai istisna'i lokacin da kake ja'a tullabu illa zaidan kaga zaid din nan jinsi ne daga cikin ne a tullab amma idan kake ja'a alqawmu illa kalbahum mutanen sun zo sai karansu ma'ana kare din ne daga cikin jinsin alqawm to ya halatta wancan ya halatta wancan na farko idan kana da mustasna min jinsi mustasna min hukuma suke ta al-istisna al-mustasna idan kuma idan kana da mustasna min gori jinsi mustasna min hukuma al-istisna al-munqati bambanci su ne to shi ne ake tare shi kan cewa fatajru illa iblisa hal hadha istisna munqati aw muttasil fa idza qulna muttasil معنى ذلك أن إبليس من الملائكة وإذا قلنا منقطع معنى ذلك أن إبليس ليس من جنس الملائكة وهي مسألة خلافية بين العلماء ليس هذا محل ذكرها يكفينا أن نعلم ما هو الاستثناء المتصل وما هو الاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه في هذا متصل إذا كان من غير جنس المستثنى منه فشيء المنقطع هنا وجود الاستثناء من الجنس ومن غيره فيتم
والشرط يجوز أن يتأخر عن المكروه ويجوز أن يتقدم عن المكروه وفي شرط يا هلتا يا يا يا يا يا يا يا يبقباتي أكن أبين دا أكثر منتا كما يا هلتا يزن توا أكاريكي كان أبين دا أكثر منتا دقون دا أكثر سكين جنشي ما يأي من ذا الله سرسنا في سوابا بيين دزا أي يلن توا ba zan yi wani abu ba sannan sai in ga yin sai sa alkhairi face sai na je wa alkhairin kalmar face sai na je wa alkhairin ya kawo su daga kalfi wani lokacin a wutar wayar wani hadisin kuma ya gabatar da ita a farko don yi nuna halaccin ka iya gabatarwa ko ka iya jinkirtarwa ina ganin idan ina so in taimaki kaina kuma kuma in taimake ku in da fitar da karatu na hankali shi ba zai bani damar in shiga wasu sai ba haka na saba yin karatu ba haka a gurgurde tare da cewa akwai misalan da ya kamata mu yi tahlilin su amma dai yanayin jikina ba zai bani dama ba sai mu dakata a haka Allahumma amin da farko na dauka in na zo zan iya abin nan ba ta wato amma kuma ta kawo ne illa insha Allah wannan za mu bi shi koda sama sama da lokaci na gaba wato ina wani lissafi lissafin da nake shi ne idan mun kalli abin da ya rage na shafuka za mu yi darasi na wai kare kenan eh zai kai darasi biyu dai mu ɗauka darasi biyu darasi biyu zai fi biyu ya fi uku ma sai shi kenan wato abin da nake so ni ina ina ina ganin ni abin da nake so lallai kafin mu tafi hutun azumi mu kammala littafin to amma kuma kila kila ba da tabbas kila in yi wata tafiya kafin nan kafin azumi kila in yi wata tafiya yanzu yanzu ba da tabbas amma dai akwai yiwuwar yin ta ko tsammanin yin ta wajen kashi 60 cikin 100 cewa zan yi tafiya da in kuma na yi tafiyar kila ba zan dawo ba sai dab da azumi to in har na yi tafiyar nan to kaga ba za mu samu makonnin da muke so ba to amma abinda muke tunani in jajjefa muku a wadan sura mai ku da ba na safan ba dai mu gama littafin kafin in yi tafiyar idan na yanke zan yi tafiya zan sanar da ku in kuma ko mutum uku ne suka zo da mai zan baki da mai kafir wannan ma bai zo ba ya ga kafir amma in dai zai yi tafiyar zan sanar da ku ta yadda mu samu dai mu kammala da insha Allah sai in jajjefa wadan sura ne ko haka wanda ba su muka saba yin karatun ba dan mu karasa na fatan kun fahimta Allah ya taimaka mana